الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة دار الأربعاء hudu ga watan jumada al'akhir shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya yi da ashirin da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba a manta ba muna cikin kitabul birri wa sila babi na goma sha uku za mu tashi babi na sha hudu babu kowace kabiri وحسن السلوك وفضله أتكلم أن لله من الله كان اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان نبغ مالك محمد فؤاد عبد الباقي إن مقرر حديث من لما تدعو إلى تدريج السبعين له لا مجال حديث جاء من لما تدعو إلى تدريج السبعين له حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه wannan shi ne darasinmu na ɗari biyu da hamsin da uku a wannan masallaci mai albarka na hujjar fatu bin jaman radiyallahu ta'ala anhuma da ke kundilar zangar albasa muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mana malai yake babu kowai kadiri babu da yake magana akan munin karya muni na karya wa hutun sirri da kyawu irin na gaskiya wa fadlihi da falalaka ita gaskiya Allah ya gaya mana ya ayyuha allazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ya ku wanda kuka yi imani da Allah ku kiyaye Allah sannan ku zama kuna tare da masu gaskiya sannan Allah ya kuma fada a suratul maryam wa kullu kitabi ibrahim إنه كان صديقا نبيا sannan kuma zuwa alkotun kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya ko iya wayannan ayoyin sai ijiyoyi sun nuna mana falala ta gaskiya ga kuma aya cikin suratul ahzab min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi duk wannan ayoyi ne da suke goyon bayan gaskiya da kasancewa da masu gaskiya kuma ga hadisin hasan ibn ali da yake cewa na haddace wasu abubuwa daga gurin annabi alaihi salatu wassalam shi yake annabi yana cewa da amma ya ribuka ila ma da ya ribu kamar abu da yake ma kai komo zuwa ga wanda ba ya ba shi ne wa inna sirka al-umanina wa inna al-kadhiba ribatu domin ita gaskiya nutsuwa ce za ga mutum ya faɗi gaskiya ko ba a yi dauki zuciyar da ta samu nutsuwa domin dai ya san gaskiya ba wa inna al-kadhiba bi wasu ita ko Allah ko kwanto ne ko an yarda da kai kai a zuciyar ka kai da kanka ba domin ka san tsayya kai to shi asiri ko dumaniya wal kadhibu riba riba daga araibi la riba fi la shakka iso da aka ribatin ko kwanto baka da nutsuwa kai ƙarya to shi ne ma ne yake ya Abdullahi bin Mas'ud hadithu alf sittu bi aw khamsu wa khamsa wa sab'un hadithi ne lamba ta dubu ɗari biyu da saba'in da biyar ana Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi da ya yanzu Allah tabbata a garin da yake inna sirqa yahdi ila al-jinni ka sani cewa ita gaskiya tana son mutum ka kai shi zuwa ga nagarta shi kuma albiru a bayan mun faɗa ne albiru da tun daga wani tafsirin laisa aljara an tuwallu wujuhakum ko kuma laisa da aljara hatta tunfiqu ma tuhibbun muka ce albiru ismun jami'in da kai kulli duk wani aiki alheri ne albiru duk wani aiki alheri da wanda ka sani da wanda baka sani ba sunansa albiru to shi ne yake cewa ita gaskiya tana jan mutum zuwa ga nagarta wa innal birra ita kuma nagarta ya hadi ila aljanna yana jan mutane zuwa ga hadu cikin aljanna wa inna rajula la yasdu hakika mutum zai ta yin gaskiya hatta ya kuna siddiqan har sai an rubuta shi a gurin Allah cewa wani ne gaskiya ne wa inna al-kadhiba ita kuwa ƙarya ya rijal fujur tana jan mutane har zuwa ga fajin ay yakunu tariqan lahu bi sababi fi'lihi lahu za ta zama ma hanya da za ta kai mutum zuwa ga fajin eh sai ke wa inna al-fujura shi kuma fajirki da ake ji da gani ya rijal na yana jan mutum har tsakiyar wuta wa inna ar-rajula la yakbi za ta zama mutum yana ta ƙarya hatta yi saba inda Allah kazzaba ba zai guje ba sai ya rubuta shi a gurin Allah madaukakin sarki cewa wani makallaci ne to iya wannan kawai ya zama sunan mutum ya bayyana gaban Allah madaukakin sarki a matsayin makallaci ai ya yi ji asara matuƙa eh ji za mu koya karkashin hadisi abubuwa guda uku na ɗaya a tahdiru min al-kadhib wa anna ma'alahunna tsoratarwa abu da yin ƙarya kuma makowar da ita ce wuta na biyu ai ga aya ma da a cikin sura ido na biyu wani yau mai zai lalo kaji wani lalo mai ɗansu ce cikin wani wata da na ma sai a ce ma wani yau mai zai lalo kaji azaba mun ci kaɗan aya ko biyu uku za ta biya sai a ce ma wani yau mai zai lalo kaji azaba ta tabbata ga masu ƙayyatawa saboda haka ita ƙarya ba ta da wata rana in dai ba gurin da muka je a satin da ya wuce ba guri uku kai in dai mutum ya je ga wato shi ne a cikin nadama alkadibu na biyu min gaba ikin zulu ita kariya tana ɗaya daga cikin munanan wato zunubai wa ya kudu lil hujuri kuma tana jan mutane zuwa ga fajir na uku a tanjiru ala azibatu siriki nutarwa faɗakarwa don gani da ƙarshen gaskiya idan kai gaskiya ma ba gane da yanzu Allah ya yarda to nan gaba za a fahimta shi wato ala akibatu sirri wa anna ma'alahu janna ita ma kuma ƙarshen ta shine ne inda za ka kai mutum shine aljanna Allah ya sa mu a babu na sha biyar babu man fadlu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadabi babu da yake magana akan wanda zai iya mallakar kansa yayin lokacin da ya fito ka mallaki kanka shi sa muke faɗa a baya cewa a cewa da baya kuci baya gobe ne baya gobe ne domin illan gini idan ya zama baya kuci har a taɓa Allah da manzon sa to wannan ya zama dutse amma baya kuci dan shi a kan kansa wannan shi ne yabo wannan shi ne yabo to sannan a nasa na kansa kuma da Allah ya tsora masu duk da halitta to shi kuma wannan sai ake faɗar abin da ya samu kiremi idan yi manyan mulkunan zahu an da gazari yayin da kai din ma aka taba ka ka iya mallaka kanka sai mutum ya yi kaci sai to ai ai lokacin a cikin fushi ne to waye ga ma ana saki ana waka ai da ma ba sai wani ya fake da wannan sai ai lokacin ya riga ya fushi ne kaza ko kwanan nan kusan da wahala ai wata baka samu fatawa irin wannan wani ya kira ni na ce to zaki nawa kai yace uku ai malam cikin fushi ne na ce to ai ba ai saki ana waka da ma ka ta garin wanda yana waka yana zagaye fulawa kuma yace na tafi ai ko da wasa shi da wasa ma kace ka tafi ba ka tafi shi za ba da suke cewa ko ɗan dirama ɗin nan wai mutum ya ce da matarsa zai shiga dirama da matarsa suke a zo gurin kuma da zai ce ya ta ce ta da wasa a fin ɗin ne wallahi za su a ai da haka ne da rasa ya ɗora ka ji ta tsira domin annabi cewa ya talafin jaddu wanda jaddu wa hazuru wanda jaddu abubuwa uku gaskiyar su gaskiya ne wasan su ba gaskiya ne to wannan shi ne kaga kuwa sai aka ce ɗaya daga ciki sai aka ce da saki Ita Allah ya labar zai ce idan mutum ya ce na ta ce ki saki ɗari sai da sai a kwashe uku sauran su daga inda bakwai kuma alƙali ya ma da ajiyu ya hukunta ga domin kai wa ayoyin Allah izini ijini kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imani ya zama ijini to kaga wannan shi ne wani ayi gani ya zahabu da gaba da wannan abu ne ake tafi da fushi idan an shi da abin da muke gaya wa mata muka ce idan namiji ran sai ya ɓaci ya fita ko kina ta magana yin shiru na ce alheri ne ke a guri wai sai ta ce an mai da ita mahaukaciya ai ba zai mai da ita mahaukaciya ne magana saboda shi maganarsa idan ta fito to bin gwara a yanin shi kawai idan ya ji kuka ce matsa ba sai a ji cewa wai ana ta magana wai ina ta magana ta mai da ni kawai mahaukaciya kaza kaza ko ya tashi kuke din nan kuma wannan dan hijabin da ake bayarwa ya fita ya zama dan sa iska na awa ɗaya biyu ki ta zaji abokansa alheri ne ki a gurin ki zama da ke matsala ne wannan iskar da zai je ya rufurin kan kwakwalwar da cikin abokansa su yi hira irin tasu domin in ya sako ke cewa aka ya saukar da tunaninsa ya koma irin nai shi kuma ne namiji ba ko da yaushe zai zama a haka dole yana buƙatar ya kawo wani lokacin ya koma matsayin irin na namiji idan kika ce za ki tuke shi kullum shi za a ga duk wanda ka aura ka gani duk wanda ya zama kullum saboda sabon soyayya tare ake ku za ga auren su baya nan yawwa kajewa yalla bai ce ga turawa wannan intimacy din da wasu ke wallahi ba ba shi da fa'ida ba ka gani idan kai da zai aka dawo matar ka ta fi kanka sai a sabu ko wannan dan hijabin da ake samu yana da fa'ida in ka zama kai kullum kullum kana cikin jira to jinin ka yanzu zai hau ba ka samu lokacin da kake wa da tazara ko ka gaba aiki yanzu to samu wa kanka wani aiki na fita a ce daidai lokacin da ranar duniya manka ta ce ba ka ai ya tafi wani kaza to ya bude yana yana yana masallaci ai yanzu ba za ka same shi ba kullum da wagar ba yana masallaci to shi ne riba ai kai ma ka san ba da an zo a tambaya ina wani ta ce ai ka san ba za ka same shi yanzu ba to riba yana yana yana masallaci yau je zai dawo a yi sai bayan an yi ijadin dokar alheri sallar da azar ai da wuyan ce fita shi a cikin wuyan ce za mu kiran sallah wannan duk wa'annan lokutan alheri sosai balan da kuma a ce mutum yana da wani gurin siyaha da zai je yana da gidan gona da zai tafi ya shakata a can a nuru da ala nuri ai ko wata library da mutum zai je ya zauna ya dau awa ɗaya biyu yana karatu a cikin sannan ya dawo to shi ne yake to ana abi wa yana radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ne ne ta shadidu bi sur'a me ka da mutane ba shi ne mai karfi ba sarkin kokowa da an fara kokowa ne don mutum ya dambara da kasa annabi ce ba wannan shi ne mai karfi ba waye ne karfin mutum sai annabi ce innama shadidu kaɗan ne karfi a inda mai karfi allazi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab shine ne mallakar kansa lokacin da ya fushi ai yayin da ya fushi to iya mallakar kansa ya san me zai faɗa a wannan lokacin shine ajabi Sai za mu koya na ɗaya fadilatu kazumin gaibi ولا لا هذه يجري نبي على هذا على إمساك النفس عند الغضب فأيضا وعلى ذلك وذو هذه يجري لغة لا كيف يجري من لك كي يعين كيف يجري نوك على هذا على مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو فأيضا dangane da mallakar kai da jihadi yaƙar zuciya shi ya bi yaƙar abokin gaba لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الذي يملك نفسه عند الغضب أعذب الناس قوة ثم النبي يأتي من ملكة كنزة يعني يجوز فيه بقوة كنزة أن سليمان بن السورج إن سليمان ابن السورج shi al-jawri ibnu al-jawri kenan abul mutallib ake ce masa al-khuzai sunansa yasa sai annabi ne da haka sunan ya ce a'a daga yau sunanka Sulaiman asalin sunansa yasa sai annabi ya canja masa yake sunanka Sulaiman lokacin da aka samu sabani a Sifin wane ne Sifin na da ya ko na Muawiya na na Muawiya jamal ya raƙuri shine na na Aisha so da haka ya je yana cikin tawaga sai na Ali kuma yana cikin waɗanda suka mara Al-Hassan ibn Ali Hussein ke sai na Hussein yana cikin waɗannan da suka bi daga bayan kuma ji jirazi eh um to shi ne ke cewa kana yace istabba rajulani inda nabi sallallahu alaihi wasallam wasu mutum biyu sun yi baki jinya mu ba hauje sai ke zaki amma ba asabu da ashadu asabu kawai ka gaya mutum magana shi ne asabu gaya mutum magana baka kai za ka gawo abubuwan da wata kabila masu sun saba ko yi rana da ce da suna sassa ko magana yawwa su saboda haka wannan shi ne asabu ba gaya mutum abin da yi ji ba zai ji daɗi ba to sai wata sun yi baki ne a gaban annabi alaihi salatu wassalam wa nahnu indahu julus Sulaiman bin Suradi ne ke mura zaune a gaban Annabi Alaihi Salatu Wasallam. Wa ahadu ma yusubbu sahibu. Dira ba ta ɗaya. Mugdiban ko mugdaba yana cikin fushi. Bai kamar da waje saboda rai yadda rai ya ɓaci ne fuskar ta ta yi ja. An ta da jijiyar wuya da Bahaushe yake faɗa. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أن يجي إني لأعلم كلمة ni na san wata kalma na kala hada zai faɗa da lawa an ba ya ji da wannan kujin da daga jijiyar wuya da yake tare da jina duk ya ce lau kala a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai annabi ya ce da zai ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim domin ke dan ne sun zuru fa qalu li rajuli yana bayani shi da yake tun ya ta ba'a bai ma ji ba sai da abin da suka suka ce wa wannan bawan Allah alaka kuma u baya kolin nabi da lalin dalan kai ba ka jira annabi yake faɗa ba jibe jibe yana tun yana ta faɗa ai annabi ya ce da za ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim ai da wannan abin da yake tare da kai ya ce bari ku ji kana da yake ni lasu bi majnun hani ba ma hukunci bane wato amma ku ta ne za su faɗi wannan kalmar shi ai ba hauka yake ba ni ba ma ku kuwa ne Allah ne kuma yake wa in ma yin zagan haka ne ke da ni nazgun fasta'in billah shi ne abin da Allah yake gaya ba duk lokacin da shi dan ya fuje ka wata fuska fasta'in billah min jiran rajim kan yi mutari a gurin Allah wanda yake daga jidan abin jifa domin ya dora ka a wannan fujjar da yawa babu na yi an zardil wani babu da yake magana akan an hana mutane dukan fuska in ba rigima ɗin ta ɓalle ko za ka yi horo to karka da fuska ana biyo wa yara da zai Allah wa anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam kala ka san wasu horon su kenan yaro kai sai yaran kama sai ma da shi sai ka da hannu a fuska mari kawai ranar da hana a musulunci babu kyau ana bi wa yara rabi Allah wa anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi da yana da Allah tabbata gare shi ce idan qatala ahadukum idan ɗayan ku zai fada fadan ya kama dole sai kai fa yin ni bil wajha to ka kiyaye fuska banda fuska domin kaga ka kalli kitabul kisar da babu jiya ka kalle shi da kyau kallo na da aiki za ka banda banda kisan kai kaga wannan ɗan gurin gumi a yara kare gaba ɗaya to babu wani guri a cikin jikin mutum gaɓoɓin ka ɗari uku da cikin babu gaɓoɓin da suka ko ina da irin iyakan su kawai zuwa sama shi ne za ka je kai ta gani yan biyu ka ga hanci ko ba biyu ko sai a zo a jiya sai a raba ma biyu a ce wanda ya raba mutum hanci biyu za ka je narkon da za ka ji haka idanu su ma guda biyu kana jin jiyar sai ka ji jiyar rai ce kawai domin haka kunnuwa in ka ji guda daya sai ka kusa rabin jiya ne in an hada da ɗayan sai ka ga to haka za ka gani to ta komai tsada mari yana iya sa kunne ya ɗauke ko ido yana iya sa da an je an yi wannan mari an je ƙa'idar ne alƙa'idar aka kawo ƙara ba zai yi hukunci ba ba zai yi hukunci ba zai ta jan tsara ne an gane zai ta jan tsara ne har sai an kai matakin da yana ga wannan da aka yi wa illar ya warke haka ne ta jan ta haka ne shi ne irin da yi shi mun da zai sa alƙali ya ɗau tsara ya dai daga ya ce bayan na bibiya da ana ta tafiya ne ana bibiyar domin sau da yawa ba kwa gani wani zai zo ko da ke gani yanzu wani in yayi ta wayan zai dan mace ka aka ga ai ai hakuri ai ba babu ke wani dan akaran ba da zai zo ce ai ba mu ciwo ba ko ka zo ke ji wani yanzu ce ai ba abin da bai sani ai wani lokacin ba external injury bane internal sai bayan mutum ya ji na kwanta sai ka saka gaba kafa to shi sa za ka gana yi in ba za a hakura ba to sai a jira a jira ya dai mai zama ya zo kun san sun fi kowa jiya in ya zo ya yi wannan da abin na zai ya fito domin sun zo aka yau za su cika ci don suka fi yau yau mutu ya sai ba alin ba duka ba rai wannan ga lamba wayan ta ga komai ni da ya tsaro su rike a je idan aka je aka bincika nan da kwana ta zama inda ya zane shi kenan in kuma ya yi gilayar ya yi wato ya yi korafi a kan wani abu na jikinsa to za ka dafa ɗau nauyinsa cikin sai ta rage tukin hauka dan za ga yanzu kullum nan wannan ayyukan titin da ake yi kullum a nan kaluri a wannan zabon daga wannan aikin titin ba zai iya mutum da aka buge ka mutum saboda wani mai jiki biyowa kai da kake akan hanyar ka kaga hankalin ka ba zai ba yau ba ba zai bayar jiwa a wuri ya tawo ba wallahi sai mutum ya biyo lantin da ba na ka kuma ya waro shi to sun bubbuge mutane da yawa yanzu kowa yanzu muka koma da dare za ka tarar da mota yan sanda a jibi ta lafi kawai tana kama duk wanda ya biyo sai a kama shi kullum kama wasu da amma kuma ƙara biya sai mun daga bai yarsa ina zai kai ba saba ba na abu na hawan kai ma ka tafi jiki ka biyo hannunka sai ka wuce gobe ya je ko ya zaka tafi a arba'in ya je ko a sittin kuma ba ku kula ko ai wasu ba ma ku kula sakatare in ya ba ku kula ma ai yana so ka matsa kenan sai hannun da ne yanzu kawai ka matsa ba ma ku kula ruwan suke to wa Allah alaikum salam لا eh wanda muka wuce yanzu eh eh ai da ba ba abin da yake ba sai mata yin da zai ce shi ba ma shi da shi magana annabi ya yi magana ne yana zaune ya hango suna ta wannan ɓace ce ne sai ce na san abin da da zai faɗa da za'aba da za'aba an hulu gaba da kuki ya tafi da gari saboda haka su kuma na zaune sai suka ji suka gaya ba shi annabi alaihi salatu wasalam bai wani sani yayi ba bai sani ba da aka ji aka gaya ma mai ruwaya mai rawaito me ya faru shi annabi alaihi salatu wasalam bai san ma me ya faɗa ba da aka ji aka gaya mana wanda ya je gaya wa ka san mutum yana wannan faɗa wani ko raba suka je kai billahi da ji zan dawo kanka kaza irin ku kamar haka ku in ku kuma cewa ne hakuri ko kuma ya danna wa mai raba sun hakuri ba a mai danna wa hakuri da ana sa ku kamar haka da aka ji aka ce da shi ai da za ka ce kaza ba ce ba aka yi in ji annabi ba kawai gaya ma ba ka ce da za ka ce a ubi lai sai yake ba ku shine ni da za a ce jira to ka bar haka ba ce ba aka in ji annabi ya ce ka ce kaza ba in wannan ne zai zama laifi kuma eh ana gaya mana ɗabi'ar mutum ne in ya fi eh wannan shi ne to sai ce to wannan shi ne to zai gaya mana cewa kamar yadda muka faɗa idan mutum ya tashi daukan banza fa ne ta ribul waja ko annabi sallallahu alaihi wasallam kare idan qatal ahadukum fa ne ta ribul waja idan mutum zai yi faɗa to ya yi fuska wala ta'budu inna allaha la yuhibbul mu'tadina idan mu koya annabi an garbi wajen da takrimi shi ne nake bayanin fuskar dama an adiya ta fi ko ina tsada hannu da kafa da kake gani ba sai fuska ba gaba ɗaya ni ya tara fuska eh ta fi yawa li takrimi don girmamawa na biyu takrimin billahi an garbi wajen karara an gaya wa cewa haramun ne a dake fuska nauku ya zubar da lahu zarbul zawjati wal walad kaga wannan ya shigo hali akan dukan mace da yara bayan muka faɗi misalai ita mace annaba alaihi salatu wasalam yace yanzu mutum zai da kiba ta da rana da ya rabu ne ne da saduwa a wuri ayi matan da ka aure ya kamata ta girmama da zuwa ke hirar da malam gaji yana gaya mu wani wani wani wani sulhun aure da yake bai ma gaba ba sai yake mun yarinya ce karamar yarinya sai auren ke yi da ɗanta ko ya matuti da yadda tana jawo da ita shi kuma da ya zo wani ta gama ita sai wani ya zo ya matsa yana zo lalle ya aure ta sai da ai shayarwa ne ke ba komai to ai karamar ce ai ai ya ta kaza kaza kaza bi auro da ta zo ai ba dade ba ya matsa da ma ta yayi yarinyar ta yayi sai kuma ya zama ita wai ai karamar yarinyar kyama kawai ya tsare ko daukar ta bayan ta fara wayo har yanzu ya shigo da ta abba ba irin wannan wallahi su kallon ta baje ba ko kallon ta baje ba ya ba matsayin ta da yar matar da amma da ya dauka ya saba to shi ne yake ga yadda aka kai matakin da har da suka samu sabani yadda ke ta biyu da shi ta jiran su ta tafi gida to wanda ya hanya auren wani dakta ne aji ne rufe da na ji tsarin na ce amma ya rufe ya ce da aka zo ana magana jiko da sulhu da waye wannan dakta ne ke yi ce wallahi ba kusa ba ya ce a abu ce za ni za ni mu haƙura ya ce na farko sai ka rubuta wanda take yi ba za ka kuma dukan ta ba na biyu sai ka ba ta hakuri na uku sai ka kirawo duk dangin ta an yayye da kalle kowa ka ba ta hakuri domin kowa ya san ta da kowa yake sannan na hudu sai ya faɗi wani amount na kuɗi yake sai ka biya ta wani yake wallahi sai da akai na ce ba ni gani an yi ce wallahi sai da akai tsar yake ka sauƙin su an yi sannan ta kowa na ce to wannan shi ne dindi eh idan da ne wanda ya ce wallahi sai an yi wannan nufi ya kyauta haka ne biyu ne biyu ne abin tsauri ba shi dukan da ya wata da tsauri ba da girma ta kasar yawwa a ya ma yi ga a turki ka sai ga abin da ga wanda yi shi yake ba ba ma tsauri ya ce shi tsalle ya yi haba ai bin abin da zai kai ya komo ai karka ya zo karka zo Allah ya kiyaye to sai yake babu oje na karshe ya dukulu fillahi darbu zawjati wal walad shi ne sai kuma da muka yara ma muka faɗa za ka zo muru za ka zo mutum mai zafi amma Allah ya taimake shi yadda yake controlling ƴaƴan da zai zo wani hanyar girma ma ba bai taɓa dukan sa tsarin shi ne kamar da muka faɗa kwane nan gudun yara ake kallo kawai in ka duba kowa nan gudun da abin da ya fito da shi za ka hura shi wani mai kuɗayi ne in ka siyo nama sai ka hana shi kuma ka gaya mana mai akai shi ke nan wannan abun ya fi ciwo a gurin yara Allah to ba za a baka ba ko a daina kula shi gaba ɗaya a gida sai ba ruwan mu da kai a ɗauke mu wuta a zo a yi da hakuri mun ba da wannan misali a baya in ka ne wannan kuma yara su zama suna ƙaunar ka da gaske sannan kun wuri da kuma suna tayin ka shi na muke gaya wa mata yau kan hannu da kuke a kan yara ni za su ke raina ku amma wannan matakin da za ga a ba ka gani a tsere yin da ne da yasa aka ce wai amma da abaru aka ce ummuka sun ma sun ma ummuka sun ma sun ma ummuka anan na faɗa aiki da cikin dalilai da muka zo babu to kawai da aka wannan da muka faɗa cewa an ce abu uwa ne a kuma bin uwa a kuma bin uwa saboda rauninta ɗaya daga cikin dalilai saboda cewa kai namiji a gida kai aikin shari'a za ka yi zama abin ya tsira ta ce bari baban ke dawo da in gaya yawwa shi ne bari ya tsikewa uban bari baban ke dawo wani lokacin da yaro ya zo ya tafi sama da da Allah ya hakuri kar a gaya za ka yi shigo idan ka dawo kai da kanka saboda duka bi su wayo da uwar da uban za ka gane yadda yake biyayya da loyalty din zai gare ta za ka gane cewa akwai wani da ba ya so ta bana duk abin da za ta yi duk motsinta za a gaira da biya da ba ya so ta bana idan ya ga ta ta ci jiki wata bana ba sai ya shiga harkar shi ke nan ruwa da aka ce ɗebo yi ɗebo a gidan suka gidan da ba tun da ba a gaya abu ba shi ke nan babu mana mara babu amru man man mara bi silahin fi masjid to babu da yake magana akan umarnin wanda ya zo wucewa da makami da cikin masallaci da al'amuran da zai kasance wanda saboda kun za a nan lokacin su a wasu sun baro jahiliya saboda an shekara arba'in ana faɗa mutum da ya ci gamsuwa ma duk inda za shi ta kogon da yake yawo to wanda ya zo ga cikin masallaci amma ya je da ta koyi au tukin ko kasuwa au gari ma ko wasu wa'annan gurin bin da mawaƙiyar jami'a linnas daga guraren da ake haɗuwa ga mutane an yi fika bi misali ha to duk wanda ya rutuwa da makamin da ya riko ya rike gurin kai ko kar ya bar kai ko a buɗe a irin zamanin da yanzu kana yawo da wannan aka kama ka yawwa a irin da ya dinda an jabir bin abdullahi radiyallahu anhu ba ka jabir abdullahi Allah ya kara musu yadda yake mana rajulun fil masjid wani mutum ya zo wucewa cikin masallaci wa ma'ahu siyamu tare da shi akwai mai فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لي امسك بلسانها ريكي غورن كاي nan za ka rike shi ne a nan iyayen mu suka suka dauki kan niyyar da za ka tura mutum kawo wuka ko in yi miko gurin kai gun lafiya kai za ka rike gurin kai gun ka miko gurin da ba na kai shi ne ka'idar miko duk wani abubuwan dole ne har kawai lokacin za ka ce a ɗauko ma don yaro ya soya ko kuna da yanayi in ran ko komai yan aiki ne suka iya to yaran ka za su zama handicap ko da matan da maza ba su tsina na komai ba amma ana gani ga dan aiki za ta ba shi za ta dauko ba shi zai dauko ko ita za ta dauko an jabi bin abdullahi radiyallahu anhu eh sai dai amsiki lisani haka yi ruku da gurin gani wala tasubbu alladhina yad'una min dunillahi yasubbu allaha adwan bi ghairi ilmin كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون me za mu koya gargaji in ina bu kullu ma ya kafu min mudara ni dan da duk abin da ake tsoron cutarwarsa sannan na biyu annayu an tahwiji tahwijul muslim wa ta'rudu lahu bima qad yu'dhihi haramun ne abin a tsoratar da musulmi da bujiro mata abin da zai iya cutar da shi ya ma abin nan da ake yi da turanci na tsorata mutane sai a ce wasa ne eh a ba shi ba frank eh ba na april ba wannan frank ai ka gani april da april da wannan frank din da ake sai a gama wulakanci da sai ai frank kaga wannan abu da nake babu ya halin da a farko ya gaya ba yake ba ya halatta ka tsoratar da musulmi dan uwan ka yake haramun kinji farko farkon karatu ya gaya الحديث عن ست مئة وثمانون حديث من لما تكون إيه ثمانين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا إذا أنتم في الموت وتسكن مسلاتنا أو في جنابه كاسورهم ومعه نبل جيرا تعالى الشريعة falyumkin ala misali a tori da gurin kai ko au kana ko kuma cewa da fali da duk da kai yayi da sabon hannunsa gurin kai ko an yi ba hadan ne da musulmi ai Allah ya yi ba hadan ne da musulmi min hado dan kada wani abu daga cikin wannan kai ya samu wani musulmi shine dadi babu nayi an isharati bisalami ila muslim babu da yake magana akan haramun ne ka nuna dan uwanka musulmi da makami ana abi hurairah radiyallahu anhu wa anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yushiru ahadukum ala akhihi bi silah kada ai yanki ya nuna dan uwansa da makami fa innahu la yadri domin bai sani ba na Allah ke da mun da ubi yadi kace dan kan kuɗi daga hannunsa in sai ka ubi hukurajin milan da dalilin wannan ya sa ya ba ya kira mu wuta domin wanda ya kai wa musulmi dan uwansa ai wuta zai to shi ne kada ka yi dan ya san kuɗi shi ne ka ya kawo yanzu yau shi ya ji ya cin kuɗi daga hannunsa ka ya kawo biyu buratin mina na ya janyo masa fadawa cikin rami da cikin ramukan wuta Allah ya ce Amin. Babu fadlin zalati al'aza ani tare. Babin da yake magana akan falalar kauda duk wani abu mai cutarwa ba kazanta ba duk abu mai cutarwa daga hanya wajen nan da za a yi magana ana bi wa rayar rabbi Allah wa anhu anna nabiyya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Hurairah da Annabi ya ce baina ma rajulun yamshi bi dariqin wani mutum yana cikin tafiya a kan hanya waje da gutuna shauke kawai sai ga rijiyar daya ala tariki a kan hanya fa akhara wuce kautar da ya dauki ruwan shi gefe فشكر الله له وغفر له في الله يجود مر أبقى ما أكيد فغفر له جنة غفر كما كرا كرا إيه وإن أبو ولد ينزل كافون كجيرا أكيد لا دا دا كي ديوا to mafhumul mukhalaba kaga ina ga wanda yake kan hanya kuma yayi ba haya shine mafhumul mukhalaba idan an yi can an samu aljanna idan an zuwa aji ya karanta kuma sai a samu kici a aljanna shi ne mafumin misali na ai ga annabi da ma ga mai al-imani bidu wa tabauna aw bidu wa situna tauba fa abdalu qawlu la ilaha illa allah وأدناها إبادة الأعداء عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان حديث ومن دعوة هو الدين لذا مقياس الحديث نفرق إبادة الأعداء عن الطريق من الإيمان ɗauki duk abin da cutarwa daga hanya yana daga imani na biyu ibadatul azza sababu li maghfirati dhunub ɗauki duk abin da cutarwa hanya ce ta kankare zunubi na uku ibadatul azza min amali dhunub dauke duk abu mai cutarwa yana da ayyukan alkhairi na hudu a tambiyo ala fadil kulli ma yanfa'ul muslimi faɗakarwa a kan falalar da aure da amfani da musulmai wa yanzu da alhumu zara ya kawo musu da cutarwa akwai wani abu da mutane ke suna ganin sa ba komai ba shi ne mutum idan zai yi sai ya sa a kawo yashi da bulu da dutse sai a tare hanyar mutane da yawa wasu suna ganin ba kuma wallahi abin ya shiga nan Allah ya mutu ko mutum ya fito kofar gida ya kirkin awakai kawai ya ajiye sa'an shi yana ganin ba komai wallahi ya shiga wani yanzu in suka zoge wannan kai magana sai ya zama dama makoci ne za a ce bakin ciki yake ba daidai ba ne daidai ba ne in kwa za a yi irin wannan to a sai an zama to cewa da Allah za a yi neman aiki za a ga na ajiye kaya a gaya mu domin wani yana da abu hawa zai wuce ba kun kuma tare hanyar ya zai yi wani program wanda muka yi kwanan nan a Afirka TV ai ka ga kan wannan matsalar muka tattauna Allah madaukakin sarki da ya halitta mutum yana son sa kuma yana so a girmama masa domin shi ma ya girmama abinsa yau to ka wulakanta mai ba za ku shirya da Allah ba za ku shirya ba babu tahrimu da adibin hera babu da yake magana akan haramcin azabtar da muzuru ko wanda muzuru ai muzuru iri iri kwanan da wani muzuru ya zai ya hana da kiyo gaba ɗaya gida shi ya zo kaza yake ɗauka duka wallahi duka da zai ɗauki duk yin ruwan da kara ko ɗaya ba ta bara ba kara duka asirin su ne ba ne ji eh musalwa yanzu ya yi ke irin wanda ake kulle kuma yara na suna son ciwo ni ba ta idan ya koshi ya shigo gidan in ya shigo to abin da yake kawai zai balle wa kaza kai iya kan da yake kawai ya tafiya ta na kada cikin zalunci ke wallahi abin da yake cikin akwai wani lokaci ina zazzabi wani zazzabin da ya kwana nan su mutan jiran sun ce sun biyo riba zazzabi nake ban ma san me ake kara wata kara ce da ya aika guda shida wallahi yanzu ya koyi kawai zai balle mata kai sai ta biyo mata na irin mata ko ba ka jin mai ba ka jin ba da tabarin gaba ɗaya duk sai da ya sa ko ya fita daga rai to da haka ya rike ni zai zo kuma idan ya zo akwai wanda munaji to ina da wajen ni ma a cikin gida ba ta wuta amma tana ji kullu idan ya shigo ita kanta zanen da sai ya ce ji mata su da akwai wanda kuka ganin ɗanta yana jini a cikin da muzurin da ya zo shi zai ta anan eh to lokacin da akwai ran da kawai ina biyu bayan asuba na dawo shi da dora a kowace da biyu ta yi tsara majal shi ne zo biyu da ko ina san kowace ne ke duba haka sai ga shi na fito ta baya yana fitowa yana zuwa sai sauri tsalle kawai yayi tsalle tsaye zai ka gaida aka tanga kawai ya hau katanga da ya tsallaka akwai gidan gubare kusa da gidan gubare kuke cewa kan katangar su da jeji ya ce jeji zai ce zai kalle kowa yana kallowa ki gana ta goyi sai zai a Allah kuwa yana ne kowa ya gana nan a ce nake sai ta tambaya makota da Allah waye da nuzur kowa ya ce ba na kudi da ne zai ce wallahi su baya addini yanzu da ba komai a gidan da kwana biyu da biyu tun da ba komai ya zo da zai babu to irin wannan kaga ai ba irin sa annabi yake magana shi wannan wajibi ne ku kaure wajibi ne wani mazuru da aka yi nan kasa wajen makaranta wata da kijiwa ta kiwon da yi da ya riga ya addabu duk mutane a unguwa in ta ciwo abu a laida da wata rai ta zai da shi wallahi ki ta aji ita da kanta abu duk wanda ya kawo gara ya ce to iya Allah ya isa ta ce to wallahi ni ma ya ije ni wani mutum da ya kagare ya ya ya baki ya rage shi ko shi ke to irin wannan ba irin sa ake magana wanda ke a tsawafu yawwa wanda bakin da za ka kawo ta zauna ka ga an ba ta tirenin ta san gurin kudari ta san gurin kaji da zuwa ba wai nan kaga wannan ai ya ko ya fita daga cikin dabbobin gida ya koma da dai domin su ne wannan masu wannan ɗabi'u yawwa maji da za ta gurin kai mata tarbiyya da za ka ajiye abu in dai ka ba ta tarbiyya in dai baka ba ta ba za ta tuwa yawwa na to kana da lai to shi ne an haramta azabtar da muzuru amma da jini wani abu ya mina haiwan ne da makamancin su daga cikin dabbobi allazi la yuqdi kundi wanda baya cutarwa wanda baya cutarwa ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ubi batim ra'atin fi hirati an azabtar da wata mata akan magi sadda na hadu da ta kulle ta a tawa ta ta mutu in ka zan ba za ka iya bata abin ko karka kiwa ta za ka iya hakuri wata baiwa Allah da ta zo islamiyya kwanaki ta ba da sha'awa yadda na ga tana ba ta ce min wallahi sauri da ni ce ne ba da ne daga da hankali ya ta ce wallahi manta ne ban ba ma dina a gusu ba kuma ga shi na gusu Allah Allah zai ta bar unguwar ta wani da mai dila amma su take ta koma nace yayi to wannan dini ne ta kunne da a cikin su wallahi ba ta ba to wannan shi ne shi ne ciwo yawwa fa da lafiya na dalilin da Allah ya sa ta auta lahiya ana amata annabi yake bata ce da ita ba wala ta kata ba ta ba ta ruwa ba in hawa ta kuma ta daure ta ta kulle ta wala hiya tarakata kuma bata kyale ta wata akulu min khashati al-abdi da duk kwarin da suke ban kasa in kika bata da ciwo da kanta za ta nemi dan fari da dan kwaro duk inda ka yi wani zaki da farauta inda dai za a gidan ma ko karan gari ta kama to an daure ta kuma an hada ta mu inda ba ta magana wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi annabi ba rahama ne ga iya mutane ba har dabbobi ba har dabbobi mun ba da misalin raƙumi ba annaba ne da rasul sallallahu alaihi wasallam da zango wani raƙumi ya ce ko da gudu zabai su ce muna kallon ikon Allah yana zuwa sai kwanta gaba annabi alaihi salatu ya kwantar da wuyansa sabai ka ce sai muka ji annabi yana cewa eh na fahimta eh yana yi to yana ina yanzu to tafi da raƙumi ya nuke kawai yana tafiya annabi da kunsa a baya yana zuwa gaban wani dattin da ke da ke ce kai ne wani yake kai ne da raƙumin nan yake yake to raƙumin nan ya samu karaka ya ce gadon sa kai tun yana matsayi kai ta amfanuwa da shi kai noma da shi kai kiwo kai abubuwa iri iri sannan kawai yau da za ku fito kake gaya mata ka cewa ta gyara tukunya an dawo ranku yanka shi balarabar kauye ba musulmi ba ne ya ta annabi alaihi salatu wasalam yana jin wannan yake ashhadu annaka rasulullah yace na tabbatar kai manzo Allah ne yace na rance da Allah wannan magana da ka faɗa an yi yake kuma daga karkaran mu ba wanda ya san daga ni zai iya ni kuma wata zo nan ba yake wallahi an yi sai musulmi da kawai sun ya da zango suna zaune sai annabi alaihi salatu wasalam ya hango wani wata kuciya ta hau bishiya ta sauko ta hau ta dawo tana ta yi sai ya ce sabai ya gazo ya ce da Allah waye a cikin ku ya ɗin kuciyar na ƴaƴanta wani sa'in ya ce da ya rasu da Allah ya ce to mayar mata ya yi ba ya mayar sai dai zaman ta ina ba da albasa ce ce cewa min al-aji ahana wa min al-ummi arhamu annabi alaihi salatu wasalam kenan ni yadda kake jin wani tausayi to annabi ya wuce ka to ka gani ta dabbobi ba kyale su ba har dabbobi wa ma arsalna ka illa rahmatan lil alamin to wannan shi annabi ya je wucewa ya ga wani rawa jaki da aka yi wa irin lalar sunna da an samu ta aka kara wa wai alama an yi ma alama da sun suke a jahiliya annabi ya ce la'ana Allahu allazi wa sama wanda ya yi wa raƙumin nan a jakin nan azaba da wuta Allah ya kine masa ko kuma ka ce Allah ya kine masa duk ɗaya ne ana da la'ana ya kine ko la'ana ko khabar ko ijai kamar rabbi Allahu anhu Allah ya yarda shi ko Allah ya yarda shi yau bai ji ma wannan haka la'ana Allahu allazi wa sama sannan kuma annabi ya ce la'awa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man masala bil hayawan wa qazzabahu yake duk wanda yi wa dabbobi mutula shi ma Allah ya tsine masa ko ya zautar da dabba Allah ya gane da mu an daga mu lokaci yayi abubuwan da muka fara dai Allah mu ga kun sarki ya ba mu ladansa wanda muka yi kukkure Allah mu ga kun sarki ya yabe mana ina da na farko jan hankali da sanarwa guda ɗaya kamar yadda muka ce insha Allah gobe za mu kammala kamun jana'i ni littafin na kamun jana'i ba wani shiri muka yi bane gaskiya muna tunanin akwai wanda ya dawwala a kamun jana'i sun muka ce kawo ruwa da lemu to ban sani wa ya ma manta ko bai manta ba amma muna koba saboda justice na gaba ya zo na zan faɗa ya buɗe kofa zai kawo wani abu na ruwa haka da za a yi amfani da shi to irin wannan musamman abin da ya shafi walima yana ne da abin da yake sa mutum albarka a rayuwa abubuwan da iyayen mu ke yi da in mutum an gama izu biyu ku ga an yi wa mutum sadakar wake ko an yi wani wallahi yana ɗaya da cikin abubuwan da yake sa albarka yanzu saboda boko da zamani da an dina ko da ni abin da yasa Allah ya bawa babanta shi baban hujjarin shi bai da karatu amma yanzu abin da ya zafi karatu yana hidima a to shi ne da Allah ya kai sai mata goma shi da hussein in dai za ku karatu hidima Allah wani ko da ta kai yanzu ka wuce to Allah ya yi mace ka ɗaɗa da jikoki ka go sun taso wanda za su faranta ma shi za mu ke faɗa irin wannan ɗaya daga cikin wanda muke karantarwa yanzu yana da makaranta ta mahaddata ko satin da ya wuce ya a intajin ma'adata wata ran muna hira da shi abin da yake yake ka san ma'adatan ne gangara ma'adatan da ya fitar ni ban san iyayen adadin su ba yake lokacin da na yi izu yake baba ya afiya ya yanka yake da na yi sauka ko sauka ba ta hada ba yake na rantsewa da Allah sa da raguwa ba na yanka yake kuma kar a shiga da san gida a raba mutane ragon kaɗai aka shiga da shi yake yi ina tunanin wannan shi ne sanadiyar albarkar karatu na kuma shi ne to da haka irin wani abubuwan muna faɗa ne ana na ƙanni ko mutum da naira goma kake da shi za a yi wani abu na katima yana da fa'ida gaskiya ina ba so in faɗi wasu misalai ji a kan kai na saboda haka zan ce amma ina gaya muku yana da fa'ida yana da to wannan shi insha Allah ta'ala gobe za mu yi katiba ta littafi a zamun da zai yi ne kana na malam Muhammad bin Ali ba dole ne kana da ko eh mun yi shekaru akai sannan wannan shi abu na farko na biyu akwai akwai matsala matsala kidnapping ofisa ya tunatar da ni na gani a abin da sun kuma da ma na tuno da wannan niyyar ta ci goma da kan dan yau ma ana magana an tafi mata wajen da dan dama ko shakka babu wajibi ne mu dage da addu'o'i addu'o'in gaske kuma bayan mun yi a guraren karatu cika kuma mu yi na dare Allah maɗaukakin sarki ya kasa waɗannan matsalolin da ake nema a jefa mai wajibi ne mu sa wato kasar mu addu'a da kuma jihar mu ta cikila kun ga abubuwan da muke ta faɗa a gefen garuruwa yanzu da kansu jami'an tsaron yanzu suke faɗa cewa lallai a rika addu'a kinnadin din nan gaske ne yanzu ya shigo Kano wallahi ya shigo wajibi ne mu wuraren karatu cikan mu da kuma do'in da nake bantattu da muke da daddare mu sa alfarma addu'a kuma mu jan goma ga Allah madaukakin sarki domin Allah Allah da sunayen ta kyawawa da sabobin ga madaukaka waɗanda suke da suke nema su jefa jihar mu da ƙasar mu cikin matsala Allah kai mana magani ya Allah mu ba mu san su ba sun fi ƙarfin mu amma kai ne alƙawari da aziz dan sunanka alƙawari da alƙaha Allah ka ba mu rinjaye a Kano Allah madaukakin sarki ya sa tun da suka shigo Kano ya zama jana'izar su za'a yi muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka domin muna gani Allah ya nemi mana wannan baiwa duk musibar da ta zo Allah ya yana taimakon mu tsakanin lokaci saboda an doki da karatu alkur'anin al'umma kaga al'uwa wannan a wato ɗabi'ar ta zama ƙarshen ta kenan ku kalli boko haram tana kallon kowa da gano sai Allah ya karya mata alƙadari to muna kyautata wa Allah da su cewa da yarda Allah maɗaukacin sarki shi kansa ke da nafi ƙarshen sa ne muna roƙa Allah da sunayen ta jawa wa dabbobin sa maɗaukaka masu wannan ɗabi'u Allah ta musu fashin kwai akan kwanta Allah don sunayen ta jawa Allah kada ka ba su nutsuwa a cikin zukatun Allah ka kare mu a gidajenmu da masallatanmu da kasuwanninmu da duk wuraren da za mu je Allah ka kare mu muna roƙa Allah da sunayen ta jawa wa dabbobin sa maɗaukaka duk waɗanda suke shirya wa ƙasar nan masida na gida da na waje Allah ka san su Allah Allah kada ka ba su kwanciyar hankali Allah madaukakin sarki ka jefa musu tsoro a cikin zukatan ya Allah dan isarka da da sunayen ka kyawawa kai ka umarce mu da mu roƙe ka kuma ka roƙe ka za ka amsa mana Allah muna kawo ƙara ka gurin waɗannan azzalumai mu raunana ne Allah kai mana maganin dukkan musulmi marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu jami'an tsaron mu da suka tashi tsaye yanzu akan harkar Allah ka ba su ƙarfin gwiwa shugabannin mu Allah ka ba su basira da za su gane yadda za a magance wannan matsala Allahumma tajib du'ana wa du'a man wasana bi du'a Allahumma anta alim bi hawaijina faqdiha bi rahmatika ya hadi ya salam sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين